mai kawo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna sha shi daga watan rajab hijira na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan biyu shekara ta 2022 mun dawo kan karatunmu na wannan littafin mai albarka na riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin muna cikin babu sabri babin da yake magana akan haƙuri وعن سليمان بن سردة رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان وأحدهما قد مر وجهه وانتفخت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لعالم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه وعن سليمان بن سرده daga Suleiman ɗan Surada radiyallahu anhu Allah da shi ƙala ya ce kuntu jalisan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama na kasance ina zaune tare da annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi wa rajulani yastabbani wasu mutum guda biyu kuma sun kasance suna zage-zage suna zagin junansu wa ahaduhuma qad himarra wajhuhu dayan su kuma fiskarsa ta yi ja wanta fakat audajuhu sannan wato haƙainiyar wuyarsa ta daddago ta tattaso wato wannan din wuyansa ya daddago jijiyar da take jikin wuyansa faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi sallama sai annabi tsaya da amince Allah su tabbata gare shi ya ce inni la'alamu kalimatan lallai ni na san wata kalma lauƙala ha da zai faɗe ta la zahaba anhu ma yajidu da abin da yake ji na bakin cikin nan da ya yaye lauƙala a uzubillahi mina shaitanin rajim da zai ce a uzubillahi mina shaitanin rajim zahaba anhuma ya jidu abin da yake ji na bakin ciki da zai tafi daga gare shi faƙalu lahu sai suka ce masa inna nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi tsaya da min Allah sabbata gare shi ya ce ta'awwaz billahi mina shaitanin rajim ka nemi tsarin Allah da shaidan wannan korere nan da aka kore shi mutabakun alaihi bukari da muslim sun hadu akan wannan hadisi a wannan hadisi an samo shi daga Sulaiman bin Surada sahabin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama wanda da shi aka yi gwagwarmaya da yawa sannan ya kasance ya yi tsawon rayuwa a wannan duniya ya shekara casa'in da uku radiyallahu an yake gaya mana cewa a annabi sallallahu alaihi sallama sun kasance suna zaune tare da annabi sallallahu alaihi sallama suna zaune tare da annabi sallallahu alaihi sallama ga wasu mutum biyu kuma suna fada har suna zage-zage suna zagin junansu saboda yanayin fada da suka fada ciki ɗayansu kuma fiskarsa ta yi ja ta ɗaure ta yi ja saboda halin da ya fada ciki na wannan zage-zagen da suke a junansu sannan jijiyoyin da suke jikin wuyansa duk sun fito sun tattashi sun fito saboda ransa ya ɓaci ana ta zage-zage anisallah alaihissalam ya ce ni kuma na san wata kalma da za su faɗi wannan kalma da abin da suke ji na wannan na wannan haushi da fishi da waye ɗin duk zai yayi za su daina jinsa annabi sallallahu alaihi wasallam da zasu ce a'udhu yace da zasu ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim muna neman tsarin Allah daga shaitan din nan ar-rajim korarre wanda aka kore shi daga rahmar Allah da zasu faɗi haka zahabu anhu ma yajidu duk abin da yake ji na bakin cikin nan suke ji na bakin cikin nan zai yaye za su daina jin sa sai aka ce musu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku nemi tsarin Allah daga shaitan wanda yake korare daga ramar Allah to anan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bada magani wa mutum da zai yi na zuciyarsa shi dan adam yadda yake bayan yanayin jikinsa wannan gangan jiki to akwai kuma ruhinsa shine zuciyarsa kenan kuma kowanne yana da maganinsa yana da abin da yake tarbiyyantar da shi yake gyara shi in ka gyara ɗaya baka gyara ɗaya ba kaya aikin banza babban kuwa wanda in bai gyaru ba za zai zama aikin banza kake yi shine wato zuciyarka shine ruhinka idan ruhinka bai gyaru ba dan gangan jikinka ya gyaru kayi a banza kai ba zai amfani komai ba wannan gangan jiki din saboda haka ruhinka ake so ka gyara zuciyarka ake nema ka gyara ta kuma dan adam ya yarda da gangan jikinsa kamar yadda muka faɗa gangan jikinsa ya yarda da cewar wannan gangan jikin sai an gyara shi ya yarda in ba shi da lafiya zai je nemi magani in ciwon kai ne zai nemi maganin ciwon kai in ciwon baya ne zai nemi maganin ciwon baya in ciwon kafa ne zai nemi maganin ciwon kafa amma kuma bai yarda da zuciyarsa tana ciwo ba balle na yi magani ta ita bai yarda da ciwon ta ma balle na yi magani ta ta waɗannan hadisan da za muke karantawa yanzu suna gaya mana cewar idan zuciyarka tana ciwo dole ka nema mata magani yadda idan jikinka yana ciwo kake nema wa jikin nan magani ita ma zuciyarka dole ka nema mata maganin da za ka bata saboda tana da ciyoyukanta idan kuma baka kunsa wannan maganin a cikin wannan zuciyar ba to ba abin da zai tafi shi yasa mutane guda biyu nan da suka zauna suna zagin junansu rai ya ɓaci fiska ta yi ja mai ba da magani shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai ba su maganin da zai warkar da wannan yanayin da zuciyar ta fada wannan ɓacin ran da aka shiga sai ce ga wata kalma da za su faɗi wannan kalmar da abin da suke jin nan da ya tafi batar ran nan da suke da duk za su daina jinsa menene kalmar shine su faɗi a'udhu billahi minash shaitanir rajim suna neman tsarin Allah daga shaitan wanda yake korare daga rahamar Allah to kaga anan ana gaya maka cewa shi shaitan daman zai zo yayi tazyin ne ya zayyana maka abu ya kawata maka shi sai ka bi sai ranka ya ɓaci abinda bai kai ranka ya ɓaci ba ma sai ranka ya ɓaci haka kawai sai ka ɓata rai ba dalili ma ranka ya ta ɓaci ka ta haɗa rai kana haɗa fiska ba dalili ana taɓa ka shikenan sai ka fara spakin kawai damar jira kake a taɓa ka shikenan sai ka ta yi ko a gidanka ne ko a cikin al'umma ne ko a inda kake ne sai ka ta maganganu to me maganin abun lokacin da ka ji ga wani ya zo ya ɓata maka rai lokacin da ya bata maka ran nan sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kana faɗan haka shikenan Allah zai yaye maka wannan abun da kake ji abun da kake ji na bacin ran nan Allah zai yaye maka shi malamai suka ce idan ranka ya baci idan kana tsaye ne to ka zauna idan ka zauna idan kana zaune ranka ya bace to ka kwanta za ka ji saukin wannan yanayi din sannan a nan ne ake neman ka lokacin da ranka ya ɓaci nan to a nan ne ake so kuma a ganka ba sai daga baya ba ne a lokacin ne ake so a ga wani irin yanayi za ka fada lokacin da ranka ya ɓaci aka maka abun ɓacin rai a cikin duk abin da ya same ka to a lokacin ne ake so a gane ka za ka iya haƙuri ka danne ka cize ko ko ba za ka yi haƙuri ba ba za ka yi haƙuri ba za ka nuna kasawarka to a nan ne ake nema to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su magani yace da sun faɗi a'udhu billahi minash shaitanir rajim abinda suke ji na wannan bakin ciki da damuwa da miye din nan zai yaye su daina jinsa sai aka gaya musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su faɗi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ta wannan ruwayan hadisin ba a kawo cewar sun faɗa ko ba su faɗa ba to amma malamai suna gaya mana cewa wannan magani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bayar ana gaya wanda zuciyarsa take neman gyaruwa ne wanda ya yadda zuciyarsa tana da ciyo yake neman maganin wannan ciyon zuciyar tasa amma idan zuciyar ta riga ta kangare ta bushe ta gama to zai ta a'udhu billahi ne kuma yana ƙara fadawa cikin abu a'udhu billahi ba za ta rage masa komai ba ba za ta hana shi ya ci gaba da ashar din bayan ashar yake yi in doke doke yake yi ya ci gaba da doke doken ba zai fasa yi ba ko da ya faɗi a'udhu billahi saboda zuciyar dama bai kai ta wajen tarbiyantar da ita ba bai kai ta wajen hore ta ba ita zuciyar ya batta kawai shi zai horar da ita ta kansa to ita kuma gyaran zuciya baya yiwuwa mutum ya ce shi zai gyara zuciyarsa da kansa ha ba zai yiwu ba dole sai ka samu wanda zai gyara maka ita sannan wanda zai gyara maka ita nan sai ka yadda da shi ka yadda cewa ya iya gyara zai gyara maka zuciyarka to sai ya cire maka sai na cire maka munanan abubuwa sai na cire maka daga wannan halin ya cire ma ya sa ma wani mai kyau daga wannan ya sa maka wani haka saboda ana cire maka wannan zaka sa wani ne ana ana cire maka wannan halin yanzu misali mutum yana ɓata rai yana zagi sai aka dage aka cire masa wannan halin aka ce duk lokacin da aka bata maka rai kai hakuri shi mai gyaran zuciyarka sai dora ka kan wannan sai ya zama an zo ana gwada ka da haka din haka shin zaka karba ne ko ba zaka karba ba to a maka wannan gyaran ka wuce wannan wajen to wani hali ne kuma sabo zai sake zuwa shiga shi ma sai an yi gyaransa ya za a yi ka gyara wannan hali din to saboda haka wannan zai amfani ne a mutum wanda yake da niyan gyaran zuciyarsa wanda bai yi niyan gyara zuciyarsa ba ko da ya faɗi a'udhu billahi minash shaitanir rajim to zai ci gaba da ashar din ashar yake yi zai ci gaba da doke doke yin doke doken yake yi zai ci gaba da duk abin da yake nan ba zai fasa yi ba saboda ita nafsu ta wuce shaidan din dama ta wuce shaidan shi shaidan yana yana ƙasa ne yana ƙasa ne ita zuciya ita take sama saboda haka zai iya yiwa shedan bai maka tazyin ba ya gama komai amma zuciyarka sai ta zayyana maka sai ta dora ka sai ka hauka yi Allah gyara mana wa an ma'adh bin anas radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kazama ghaizan wa huwa qadir ala an ala an yunfizahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil kala'iqi yawm al-qiyamati حتى يكيره من الحور العين ما شاء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن معاذ بن أنس دق معاذ بن أنس رضي الله عنه الله ددشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي النبي صلى الله عليه وسلم سبتا غريشي ياتي من كزم غيظا wanda ya haɗiye fishe wa huwa ƙadirun ala an yunfizahu kuma yana da ikon da zai zartar da shi da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala lalle Allah madaukakin sarki zai kira shi ranar tashin alkiyama ala ru'usil kalaiki akan burbushin mala'iku akan burbushin halittu yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama hatta yukhayyirahu min al-huril aini ma sha'a har ya zabar masa har ya zaba daga cikin hurul aini abin da yake so rawahu abu dauda abu dauda ne rawaito wa tirmizi da tirmizi waƙala hadisun hasanun ya ce wannan hadisi ne mai kyau a wannan hadisin an samu shi daga ma'azu bin anasin allah ƙara masa yadda ya ce anisu alaihi salama ya ce man ka zama gaizan wanda ya haɗe fishinsa kuma yana da ikon da zai zartar da shi an ɓata masa rai yana da ikon da zai ɗauki mataki a lokacin da aka ɓata masa ra'in nan sai ya haɗiye ya danne ya shanye yana jin abun amma zai haɗiye to da Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usul kalaiki Allah ranar tashi alkiyama zai sa a kira shi a masa kira na musamman akan burbushin halittu ga halittu ga baki daya halittun da Allah ya yi sai a kira wannan mutumi mai wannan hali sai a kira shi sai a ce masa to ga hurul ayin hurul ayin na cikin aljannan nan matan nan da babu irin su wanda idan mace daga cikin hurul ayin za ta leko duniya guda daya in ta leko kowa sai ya mutu saboda tsabar kenta da kamshin da take yi to waɗannan matan fa su ne za a ce masa to gashi ne ya zaba daga cikin wanda yake so ya zaɓi wadda yake so wato ma'ana Allah zai bashi ni'ima dai ta yadda ya ga dama yadda yake so haka zai a lahirar nan idan mai idan ya haɗe fishinsa bayan kuma yana da ikon ya zartar da shi to kaga wannan wannan hadisi yana karantar da mu cewa lokacin da fishi ya same ka ake so ka haɗe fishin nan ka danne sai ka samu irin wannan martaba da daraja ranar gobe kiyama za ka samu tun a duniya Allah zai daga ka zai ɗaukaka ka zai daga lamarinka idan ka zama haka sannan a lahira kuma damar shi kenan nan ne ma za ka ga irin wato sakamakon wannan haƙurin da ka yi shi yasa alƙur'ani ke gaya mana cewa wal kazimin al gaiza wal afina alin nas wallahu hibbul muslim masu haɗe fishinsu aka ce akwai wani jikan annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama yana da kadiminsa sai ce kadimin nan ya kawo masa ruwa zai yi alwala ya kawo masa ruwan nan ya yi alwala a cikin abun alwala hakan nan wasu kuma malaman sun ce kula ne kamar kula ne abun yake haka ya kawo masa ruwan a ciki sai da ya zai dauke butar ko zai dauke wannan kwanon kawai yana daga sai ya buga masa kwanon a baki sai da haƙarinsu suka fita da ya ɗago haka zai yi magana sai wannan bawa ya ce masa walkazi minal gaiza sai ya ce ka zamtu gaizi sai ya shuru ga haƙorin ya fita sai ya shuru kawai ya ce na haɗe fushina sai ce masa wal'afina anin nas Allah yana son masu yafe wa mutane sai ce to na yafe maka sai ce wallahu hibbul musilin Allah yana son masu kyautatawa sai ce to shikenan kaje ka duk abin da ke gidan nan na baka kaga ka duba irin wannan abu ya zo ya dauki abu ya bugamar sai da haƙwarinsa suka zube ya ɗago sai ce masa to ai Allah ya ce masu haɗe fishinsu sai ya ce na haɗe haɗe wannan to irin wani haɗewa ake magana an maka abun ka taso kenan za ka ɗauki mataki ka ɗago kenan sai ka tina cewar Allah yana ba da sakamako a wanda suka haɗe fishinsu sai ka danne sai kai kamar baka ji ba kaga babu yanayi mai wahala kamar irin wannan yanayin ga abu ya zo kuru-kuru gashi na kana ganin sa fili wasu ka danne wai kai kaman baka ji ba yana da wahala ko bayan nan ya kara masa ya ce to ai ka yafe bayan ka haka ya ce na yafe ya ce kai Allah yana so masu kyautatawa ya ce duk abin da ke gidan nan na baka je ka bayan na yan taka na yafe maka na mai da kai daji ka duk abin da ka samu naka ne a gidan ma je ka dauka to kaga haka ake so mutum ya gaba sai ya samu wannan matsayin amma yanzu abu kaɗan za a maka wanda bai kai ma ka tashin ba bai kai ma ka ɗaga hankali ba sai ka ɗaga sai yanzu ana bincika sai a gabin ba wani abu ne ba na ɗaga hankalin ba amma sai ka ɓata rai kai ta fushi kai ta zage-zage ana taro ka da kyar ba ka zama cikin walkazimi da gaiza ba ba ka zama cikin masu haɗe fushinsu ba kenan sannan masu yafe wa mutane ka yafe in an maka abu ka yafe kaga nan ma duk an bar mu an bar mu a wajen za a maka abu ba za ka yi haƙuri ba na ɗaya kai ta zage-zage a lokacin bayan ka yi zage-zage a zo a haɗa jama'a a haɗu a zo a baka haƙuri har gida ka ce ka haƙura na haƙura na yafe kuma alhali ƙarya ne baka haƙura ba baka yafe ba amma bakinka ya faɗa ka ce ka haƙura ka yafe wannan wanda zai maka laifin da wani abu zai haɗa ku da shi wata rana to a ranar ne za a gane cewar baka haƙura ba sannan baka yafe ba wannan ranar a ranar za a gane a ranar za a gane wane fa lokaci kaza ya min abu kaza kaza kaza na ji zafi saboda ka kaji zafin nan har yanzu zafin nan yana nan bai fita ba saboda ka jira kake yi dama irin wannan ranar ta zo karama jira kake irin wannan ranar ta zo sai karama kenan karama abin da ya maka baka yafe ba to ana so mutum ya zama mai yafiya idan ka ce ka yafe nan ya zama har cikin zuciyarka ka yafe ka yi haƙuri sai ka samu wannan daraja ranar tashi alkiyama sai Allah baka daraja tun daga duniya Allah zai darajanta ka zai maka abubuwa tun daga duniyar sannan a lahira kuma ku ne akan gaba kai na musamman za a kira ka a ce maka to ga aljanna shiga sannan ga hurul ayin na cikin aljanna nan zabi wanda kaga dama a ciki an baka to kaga abin da zai ja hakan kuma yana da wahala sai mutum ya dage in mutum bai dage ba zai yiwu ba saboda haka ana so mutum ya zama mai haƙuri duk abin da aka masa ya yi haƙuri a ciki amma yanzu sai kai kan wani an rena maka wayo amma abu kaza ka yarda ya za ka yarda ni wallahi da ni ne kaza kaza kaza ya ta ziga ka yana hura ka kama hucin da da baka da niyan yi ana tsammanin ka yabe ashe baka yabe ba sai ka je ka yi wani aiki sai ka aikata aikin kuma duk daga baka zo ka yi nadama lokacin nadamar ba za ta yi amfani ba wa na bi hurairah radiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausani qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-bukhari wa na bi hurairah radiyallahu anhu daga sai na bi hurairah Allah kara masa yadda anna rajulan lalle wani mutum qala lin nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annabi tsaya da mace Allah tabbata a gare shi ausani kamin wasiya qala la taghdab sallallahu alaihi wasallam yace masa kar kai bishi faraddada miraran sai ya maimaita a maimaice qala sai yace la taghdab kar kai fishi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne rawaito wannan hadisi a wannan hadisi an samu shi daga sayyidina abi hurairah Allah kara masa yadda cewa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama to malamai sun yi magana akan cewar mutane ne da yawa an ce jariyatu bin kudama shine yazo wasu sun ce a sai na ma'azu bin jabalin ne yazo da sauran wato sabon da aka kawo mutane da yawa sun zo sun zo jan sallallahu alaihi wasallam sun ce ya rasulullah kamana wasiya kamana wasiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu la taghdab kar kai fishi kar kai fishi mutum ya ƙara maimaitawa ce ya rasulallah kamin wasiya sai ce kada ka yi fishi ya ƙara maimaitawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kada ka yi fishi la taghdab la taghdab kada ka yi fishi kada ka yi fishi to wasiya idan mutum ya ce a masa wasiya shine a bashi abin da zai amfanar da shi a lokacin da bukata ta ƙare lokacin da wato ana bukatun abu bukatar an zo iyaka ba abin da zai yi in ba wannan abun ba to ita ce wasiya ita ce wasiya malamai suna cewa misalin wasiya kamar kai ne a gidanka sai ka yi baki da daddare za ka ba su abinci babu abincin a sha ko wani abinci da ka ɓoye a wani ɗaki wanda wani abincin iya shi ne ba za a iya zuwa kasuwa su abinci ba ba za a iya ko baka da wani zaɓi in ba wannan ba kuma iya shi ɗin ne iya shi ga mallaka to sai ka ɗauko shi ka kawo sai ka ce musu bismillah ga shi ko a dafa a sarrafa musu shi a ba su a lokacin su ci to shi ne wasiya abinda iya ƙarshen maganar kenan iya inda za ka wato duk wata dabara da yanayin da za ka shiga ya gama ƙarewa to shi ne ake ce masa wasiya to irin wanda suke so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wasiyar ita ce kar kai fishi la taghdab kar kai fishi ita ce wasiya an ce akwai wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa haka sai ya koma gefe ya zauna yin shuru ya ce karkai fishi yana tunanin karkai fishin da aka ce da ya ce da ya nazari ya duba sosai sai gane dukkan wani bala'i a cikin fishi ne yake zuwa dukkan wani bala'in da zai samu mutum to a cikin ya yi fishi ne zai zo idan bai yi fishi ba magana ya ƙare duk abin da zai same ka to akan magana fishi ne to wannan karatun kuma duka karatun zuciya ne ake yi zuciyarka ne a nisalasalamu yake saita maka ita yadda za ta gyaru ba abin da zai bata maka rai ka iya danna zuciyarka ka zo masallaci a sahun sallah kawai an zuwa ci a daidaita wani yana taka ka shikenan daga na samu matsala sai ka hasala ana fita waje sai ku kama yi a waje kaga daga nan zuciyarka abu kaɗan ne kenan zai taɓa ta a a takalminka ne kaje inda kaje baka samu ma canja masa wajen aziya sai ka koma gida kana zuwa gida aji kana ta yi meye ne takalminka ne aka ɗauke shi aka bari shi wani waje kaje sallah abu kaɗan ne sai ja zuciyarka sai ta kaɗa to wannan ake so ka gyara kar ya zama abu kaɗan yana taɓa zuciyarka a ka iya dannewa kana yin haƙuri ka iya dannewa kana yin haƙuri to malaman gyaran zuciya abinda suke kenan za su gyara maka zuciyan nan ne an ce akwai su bayan Allah da aka yi wani malami yana ba da karatu to akwai wani malami yana zuwa daga wani gari yana zuwa wajen babban malamin na yana daukan karatu a lokacin da doki yake zuwa to ya zo da ya zo shi ɗalibai yin uwansa suna zaune shi ma malami ne babba ɗalibai yin uwansa suna zaune da ya sauka ba wanda ya tashi ya ce masa sannu zuwa ba wanda ya gaishe shi kawai sai fara fada ya fara zage-zage ni ne zan zo ba wanda zai tashi ba wanda zai gaishe ni malin yana cikin gida sai ya ji wannan abu da ya ji sai ya fito ya ce mi nake ji ne aka ce a wane ne ya zo ba wanda ya gaishe shi ba wanda ya kula shi shi ne yake ta fada ya za a yi shi ya zo ba wanda zai gaishe shi ba wanda zai yi waran dinsa sai ce to daman ka zo a gyara maka zuciyarka ne saboda haka za a baka karatun gyaran zuciya daga yau in ka zo makarantar nan kai za ka bi ka gaida kowa kowa sai ka bi ka gaishe shi kowa za ka bi ka gaishe shi in ka zo kafin ka zauna kuma shi ne karatunka na yau ka bi kowa ka gaishe shi kaga an cire wannan girman kan da yake cikin zuciyarsa daga lokacin an cire masa wannan to malaman gyara zuciya haka suke idan kana jin kai wani ne sai ka zo sai a ce je ka kashi kwatancan je ka ɗebe kwatancan ka ɗebe kwatancan ka zubar wataƙil kuma zubar ka za ta zo ta wajen ba ta wuce sai a ce ka zo ka ɗebe a karya wannan to haka za su yi duk wani ahawal da ka faɗa ciki daga wannan za su cire masu sama wannan an ce imamu shafi yana da malaminsa malamin idan ya zo inda imamu shafi yake sai imamu shafi ya tattara karatu da yake ba almajiransa sai ya aji a gefe sai ya je ta hidima wannan malamin yana ta masa hidima almajiran imamu shafi suka ce kai amma malam da shi ma wannan wannan mutumin kawai ka zo yana zuwa kawai shi kenan karatunmu ya mutu kai malaminmu ɗan birni mahaddacin ƙur'ani masanin hadisi kaza kaza ka zo kana bin wannan imam shafi'i ya ce da ya ji abin da suke faɗa ya ce musu ni karatun da nake koya muku a duniya yake da rana amma shi karatun da yake koya mini a lahira karatunsa da yake kasuwa shi ne karatun gyaran zuciya zuciya ta ne nake so ya gyara mun ita shi yasa nake binsa ta saboda haka ilimin gyaran zuciyar nan ka cire abu ka za ka cire munana abubuwa cikin zuciyarka nan shi ne zai sa komai da za ka kawo shi na zahirin nan sai ya amfani amma yin zuciyar nan ba ta yi ba duk abin da ka kawo ka gina na badinin nan to ba zai yi ba an ce sai ya tana rabiyatul adawiyya tana tafiya wata rana sai ta yi tuntube tana tuntube sai ta buge kafanta kaga ni sallallahu alaihi wasallam ya ce la taghadab kar ka fishi tana bugewa ba ta ce wayyo sa'una ba ko ko magana ba ta yi ba sai ta yi shiru sai suka ce ah ke baiwar Allah ba ki ga samu ke yana jini ba ta ce ha ba to me kuke so na yi baki ce komai ba ta ce ai wannan alama ne na cewar Allah ya karbi abin da nayi saboda haka ga alama an aiko mini amin signing ne wannan ana nuna min abin ya karbi kenan sai ne bishi na ce mi do to kaga wannan an fita a cikin yin fishi da mutane balle kuma yin fishi tsakaninka da mahaliccinka amma duk mun fada cikin wannan duk jarabawan da Allah ya kawo maka in ya jarrabe ka ba za ka yi hakuri ka danne ba shikenan sai kai ta fishi kai ta maganganu kai ta surutayya kai ta bana abubuwa shikenan kuma aikin ya lalace duka daga nan to saboda haka ba a son mutum ya kasance mai yin fishi idan an taba shi dama ai za a taba ka kam ba za a barka haka kawai ba ai dole za a maka abin da ba daidai ba abin da ba ka son shi za a yi to a nan ne kuma za a gwanza imaninka lokacin da aka maka ba daidai inda mai ya kai ya kai lokacin da abin ya same ka to daga nan ne za a gane cewar kai mutumin kirki ne ko kuma a sabanin haka wa na bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama ma yazalu bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi qati'atun rawahu tirmizi wa qala hadithun hasanun sahihun wa nabi hurairah radiyallahu anhu daga sai na biyar Allah ƙara masa yadda ƙala ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi tsira da mace Allah su tabbata gare shi ya ce ma ya zalul bala'u bil mu'min lalle bala'i ba zai gushe ba wa mumini wal mu'minati da mumina mace fi nafsihi akan kansa wa waladihi da da ƴaƴansa wa malihi da dukiyarsa hatta yalqa Allah ta'ala har ya riski Allah madaukakin sarki wa ma alaihi qati'atun babu laifi a tare da shi rawahu tirmizi imamu tirmizi ne rawaito wannan hadisi wa qala hadisun hasanun sahihun yace wannan hadisi ne mai kyau mai inganci wannan hadisi an samu shi daga sai na bi hurar Allah kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle mumini ba zai gushe ba bala'i yana samunsa ko mumina bace ba za ta gushe ba bala'i yana samunta a karan kanta cikin rayuwar da take yi ita kanta kenan abin da ya zo ya same ka a karan kanka wannan ba zai gushe ba shi sa alkurani dama ya riga gaya mana cewa la tulawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku azan kathira Allah ya ce ba zai gushe ba Allah yana jarraba ku ya jarrabe ku a cikin dukiyarku da cikin rayukanku saboda ka Allah sai ya kawo maka jarrabawa idan rashin lafiya ne ya same ka jarrabawa ce daga Allah ya ana so a gaya za ka yi a lokacin ka karɓa ka yadda ikon Allah ne daga Allah ne jarrabawa ce ana ana kankare maka zunubi da wannan za ka samu wata daraja a wajen Allah haka ka ɗauka in baka lafiya in haka ka sa a cikin zuciyarka haka ka ɗauka to hakan zai zama sai zama haka duk abin da ya same ka sai zama ana maka wani tanadi ne a lahira akan wannan abin da ya same ka shi yasa bayan Allah na gari duk abin da ya same su ba sa dora wa kowa sun san daga Allah ne kuma sun san cewar wannan abin da aka mana to an ajiye wani abu da ya fi shi tunda aka mana abu iri kaza to yanzu mun samu wata daraja ne mafi girma a wajen Allah to saboda haka mumini ba zai gushe ba da bala'i kullum bala'i zai same shi ko mumina mumini ko mumina kullum bala'i zai same shi a karan kansa ne ko akan yayansa ne Allah baka yaya sai ya kawo bala'i ciki ya karbe su shi ya baka sai ya karbe su ya ga za ka yi ya kawo jarrabawa jarrabawa ya kawo ka yi hakuri ko baka yi ba sannan cikin dukiyar kama Allah zai kawo bala'i a ciki yanayin samu ka yadda kake samu ka samu Allah ka wani bala'i ka da barayi kaɗu da ‘yan damfara kaɗu da asara haka kawai Allah zai jarrabe ka ya ga lokacin da ya jarrabe ka nan ka karbi jarrabawa ka yadda daga Allah ne ko kuma to idan waɗannan bala'o'in suka zo ka karɓa to za ka je ka riski Allah har ran tashar kiyama za ka je lahira baka da zunubi ko da saboda me duk abin da aka maka nan to an kankare maka wani abu ne an jarrabe ka yanzu da abu iri kaza in ka yarda daga Allah ne Allah ne jarrabe ka shikenan an cire maka wani wani babban abu kuma an cire ma wani babban laifin da kai an sake maka jarabawa iri kaza kamar yadda muka faɗa na na Rabi'atul Adawiyya kaga tuntube ta yi tana faduwa da kafan ta ya fashe sai ta ce to yam ta samu wani girma ne haka ta dauka wani girma ne ta samu a wajen Allah to saboda haka duk abin da aka maka na bala'i kasancewar to an cire maka kuma wani laifin da kai ne amma a barka haka kawai kana tafiya komi yana tafiya ba komi kana tafiya a seti ba ka da wani matsala a a in ka zama haka to kuma can din ba zai yi daɗi ba kenan za ka je lahiran da laifuka kuma lokacin da ba yadda za ka yi da su haka za ka gansu sai abin da Allah ya yi a wannan lokacin amma an jarrabe ka ta nan an jarrabe ka ta nan an kawo maka imtihani ta nan an kawo maka imtihani ta nan in ka karɓa ka yadda daga Allah ne shi kenan sai ka riski Allah ba tare da kana da wani zunubi ba wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala قدم أوينة بن, بن, بن حسن فنزل على ابن أخيه الهر بن قيس وكان من نفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال أوينة أوينة لابن أخيه يا ابن أخيه لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الهر يا أمير المؤمنين إن الله تق... إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري آه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما daga Abdullahi dan Abbas Allah kara musu yadda kale yace kadima uwaynatu bin husin bin hisin uwaynatu dan hisin ya zo shi a fanazala ala ibn akihi sai ya sauka wajen dan dan uwansa shine al-hurr bin qais wa kana min nafari alladhina yudnihim umar shi kuma hurr dan qais yana cikin mutanen da suke da kusanci da sayyidina Umar Allah ƙara masa yadda wa kana qurra'u ashaba majlis Umar radiyallahu anhu lalle makaranta sune wato abokan zama a majalisin sayyidina Umar mahaddatan Qur'ani da su ake zama wa mushawaratihi wanda suke ba da shawara wa sayyidina Umar kuhulan sun kasance matasa ne da samari aushubbana faƙala wainatu libnu akihi sai wainatu ya gaya wa ɗanɗan uwan sannan ya ce masa ya bin aki ya kai ɗanɗan uwana laka wajihun inda haza al'amir lalle kana da fiska a wajen wannan sarkin fasta a zilli alaihi ka nema min izini mana na zo wajensa fasta a zana sai aka masa izini ya nema masa izini fa azina lahu umar sai umar ya masa izinin ya shigo falamma da kala yayin da ya shiga kala sai ya ce hi ibn al-khattab kai ya kai dan khattab fa wallahi ma tutina al-jazal yace wallahi baka ba mu haƙƙin mu baka ba mu kason mu haƙƙin mu da ya kamata ka ba mu baka ba mu wala ta kuma fina bil adl ba ka mana hukunci a tsakaninmu da gaskiya da adalci ba ka mana adalci fagadiba umar radiyallahu anhu sai sai na umar ya yi fishi ran zai ɓaci hatta hamma an yi wuƙi a bihi har ya himmatu yana neman ya afka wannan mutumin ya sa a masa wani hukunci faƙalar lahul hur sai huru ya ce masa ya amiral mu'minin ya kai sarkin mu'minai inna allaha ta'ala qalin nabihi ka sani Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabinsa ya ce masa kuzul afwa kai riko da yafiya wa amur bil urfi kai umurni da kyautatawa wa a'rid an jahili ka kauda kai daga jahilai wa inna hadha min al jahili yace wannan mutumi kuma yana cikin jahilan wallahi ma jawazaha umar hira talaha ya ce wallahi sai na umar bai wuce ba da aka karanta masa wannan ayar ana karanta masa shi kenan wa kana waqafan inda kitabillah ya kasance yana tsayuwa akan maganar Allah akan littafin Allah rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi wannan hadisi an samu shi daga abdullahi bin abbas Allah kara musu yadda shi uyaynatu bin hisin ya zo wajen nan wajen nan uwansa shine Hurr bin Qais da yazo lokacin zamanin mulki sai na Umar ne shine khalifa sai ya ga cewar wannan dan gwan nasa yana da kusanci da sarkin musulmi sai na Umar shi kuma sai na Umar da majalisar sa daga makaranta ma da ta alqur'ani sai mutanen da suka kasance masu ba shawara wanda sun wuce samari sun fara girma manyan mutane har zuwa shekarun tsufa shekara arba'in hamsin sittin haka sannan sai kuma matasa masu jini a jika duk suna cikin majalisin sai na umar sai nemi izini ya ce ya amiral muminin akwai wani ɗanɗan kwana ya zo yana so a masa izini zai shigo sai ce ya shigo ya zo yana shiga sai ce kai umar kai ɗan kallab wallahi ba ka ba mu haƙƙinmu haƙƙinmu da Allah ɗora maka ka bamu ba ka bamu sannan ba ka hukunci a tsakaninmu da gaskiya da adalci ba ka mana adalci sai na umar sai ransa ya ɓaci yana faɗan haka ransa yana umar ya ɓaci har sai na umar yana nema ya ci a ɗauki mataki a kansa a irin wannan magana da yi wanda ya kawo shi sai ya ce masa wasai na umar ya amirul muminin ya kai sarkin mumine ka sani allah maɗaukakin sarki ya gaya wa annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama ya ce masa kai riko da yafiya ka yi umarni da kyakkyawan abu sannan ka kau da kai daga jahilai wannan mutum yana cikin jahilai tun da ya zo ya haka sai na umar ana faɗa shi kenan bai sake maganar ba yadda ka san ba a yi mama kawai sai ya dawo sai aka cigaba da yanayin da ake yi aka cigaba da yanayin da ake yi an gaya masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba shi ma ya karbi irin wannan abun in aka masa annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo ko da ya zo ya shaƙi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da har wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shati na wannan shaƙi wanda wannan mutumin ya yi ya ce ka ba mu daga dukiyar da Allah ya baka ai ba dukiyar ka bane ba dukiyar iyayenka bane ya maganganu sai na umar ya zare takobi zai fille wuyansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bashi bashi bashi ai tun da ya gane na Allah ne to ya an gama komai a bashi sannan wani ya zo yana biya annabi sallallahu alaihi wasallam bashi shi ma yana zuwa ya shaki annabi sallallahu alaihi wasallam ka bani kudi na na ma sai na umar zari ta kubi zai fille wayan sai ya ci a bashi ai umar sai ka min nasiha ka ce in na karbi bashi na biya akan kari sannan shi kuma ka gaya masa cewa in an karbi bashi sai lokaci yayi ake tambaya lokacin da muka yi zan kwaso masa kudin bai ba amma ya zo yana irin wannan saboda haka a je wajen wane a ce ya biya shi kudinsa bayan ya biya shi kudinsa kuma a ƙara masa wani kudin na tsori tashi da kai umar yanzu kada cire takobi za ka sare wuyan sandan a biya shi kudin tsori tashi ma da aka yi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka sai aka shi wannan sahabin hurru sai dauko irin wannan abubuwan da suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ayan da Allah ya ce wa annabi yayi hakuri sai yake ga sayyidina Umar Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mai yafiya mai yafewa in an masa abu sannan ya kyautata yin wani da kyakkyawan aiki ya kau da kai daga wajen jahilai saboda haka idan mutum ya zage ka ko ya munanta maka ya gaya maka mummunan abu to a lokacin ne ake neman haƙurinka kaga sai nawar ana gaya masa haka sai kawai ya dawo kaman bai ji ba ya zama yanayin nan da ya kaman bai yi ba kaman bai ji ba kaman mutumin nan bai faɗi komai ba shikenan sai ta wuce to haka ake so mutum ya zama idan aka ce gashi abin da Allah ya ce ko ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko kana cikin wani irin bacin rai ne ana faɗa maka Allah da manzonsa sai ka karba amma yanzu haka ne haka muke ne wane dai wane ya min abu kaza ya zo zai min wa'azi haka zaka ce kai in azu ana ga maka cewa to ai Allah ya ce kaza ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza saboda haka an bata maka rai amma annabi ma sallallahu alaihi wasallam ai an bata masa rai kuma yayi hakuri kai ma kai hakuri a lokacin wai akan kai hakuri sai ranka ya sake baci sabo sabon baci rai za a sa maka ni za a ga wa aya ya zo yana ga mi wai Allah ya ce kaza wai annabi ya ce kaza bai ga abun da wani ya min ba to wa kake so a ga maka to su sabani sallallahu alaihi wasallam duk yanayin da suka fada ciki aka kira Allah ko aka kira manzansa shikenan mutum sai ya koma cikin yanayin da yake a rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne rawaito wannan hadisi wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakuna ba'di asratun wa umurun tunkirunaha قالوا يا رسول الله فماذا تأمرنا قال تعدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه والعصرة انفراد بشيء أمن له فيه حق mucigaba ne ko dai lokacin ya ja na ina so mu karasa babin nan ne amma na ga kaman to wani bin mas'udin radiyallahu an daga abdullahi dan mas'ud Allah kara masa yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ce annabi ya da mutalla su tabbata gare shi ya ce inna hasa takunu ba'di asaratun lalle a bayana mamaya da handama zai zo wa umurun da wasu al'amura tunkiruna ha wanda kuke kin su qalu ya rasulullah sai suka ce ya ma'aikin Allah fama za ta amuruna me kake umurtanmu da shi ƙala sai ce tu'addunan haƙƙan lazi alaikum ku ba da haƙƙin da yake kanku a wata tsaluna Allah lazi lakum ku roƙi Allah akan haƙƙin da ya kasance kuma naku ne mutabakun alaihi bukhari da muslim sun haɗu akan wannan hadisi wal asaratu abin da ake nufi da al'asaratu shine infiradu bi shay'in mutum yake banta ya dayanta da abu amma lahu fihi haqqun wanda ya kasance yana da haƙƙi a cikin sa wannan hadisi an samu shi daga Abdullahi bin Mas'ud Allah ƙara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle a bayana mamaya da handama da babakere ko zai zo ya same ku bayana da abubuwa da al'amura wanda ba kwa son su kuna kin abubuwan nan za su zo su same ku kace-kace ta ko'ina wannan abun zai same ku sai sabani sallallahu suka ce ya rasu ya za mu yi lokacin da wannan al'amuran suka umurci suka same mu da mi kake umurta mu ya za mu yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku ba da haƙƙin da yake kanku ku ba da haƙƙin da yake kanku sannan ku roƙi Allah kuma akan naku to anan wannan hadisi yana karantar da mu cewa abubuwan da suka same mu ko suke samun mu tsakaninmu da shugabanninmu masu mulkar mu dama ne sallallahu alaihi ya ce za su same mu ɗan haƙƙin da yake wuyansu namu ba za su ba da shi ba sun handame sun mamaye sun riƙe komai ya zama yana hannunsu duk haƙoƙinmu ba za su ba mu ba ba su ba mu wannan haƙƙin ba kuma kar ka dauki abun nan da nisa ka kan shugabanni kai kanka karka dauka da nisa ka dauka daga kan kanka kai ne a anguwa kai ne jagora a wannan anguwar ko a wannan gidan a zo a baka haƙƙin mutane a ce ka raba musu kawai yaya ke yi yawanci ba a yi idan dubu ɗari aka baka aka ce ka raba mutane to za ka ware dubu hamsin ne ka ce dubu hamsin aka bayar da kyar in ka wa haka makana da kokari kenan za ka cinye kowa miya za a iya samu ya tattare ya zama wai ya mamaye ya zama nasa kawai da ƙarfi ya zama nasa karka je kan manyan ƙananan na ƙasa duk haƙƙin da yake kanka yake wuyanka na jama'a ba ka iya cika shi kare ya za a yi ka tara ya za a yi ka mamaye ya za a yi ka handame ya zama kawai kai ne za ka ɗebe duka sai na uwar faradiyallahu an a cikin kalifancinsa ba yana tafiya wata rana kawai sai ya ga wani sai ya ga wata mace wata bai hudiya da cross a wuyanta ta ce masa ya umar ni yanzu bani da abincin da zan ci kaza kaza kaza kaza kaza sai na umar sai da ya kuka ya ce inna lillahi wa inna rajiun ya aka yi matan nan ba a bata albashi aka bata ya kira ya ce to daga yanzu duk wata ana kai mata abincin da zai ishe ta sai da ya gama komai yana leƙa wuyanta sai ya ga wannan abun na kirista a cikin wuyanta shikenan sai ya ce baba ba za ki musulunta ba sai ta ce a ni ba zan musulunta ba to wannan cewa dai ba za ta musulunta nan ba malamai suka ce sai da ya ɗauki lokaci yana kuka akan haka don mi zai ai haƙƙinta ne yana shugaba ya ba ta haƙƙinta kuma ya roƙe ta ta yi musulunci don mi zai faɗa don mi zai ce ba za ta musulunta ba in zai ba in zai sauke haƙƙinsa kawai ya sauke bana sannan haka an samu wani bawa kafiri sai na umar ya ce ana bashi albashi shi ma ya ce lokacin da yake da lafiya da karfi ai mu muke daukan nauyinsa yanzu ya tsufa sai mu bashi wannan ba ana gaya maka hukuk ne na kan kafirai ma ba na musulmai da ake ciki ake tare da su ba ta saboda haka in ka samu shugabanci nauyi ya same ka dole ka sauke wannan haƙƙin da yake kanka to za a zo wani lokaci a wannan lokacin da mamaya ta zo handama ta zo dinnan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana umurtanmu da mu ba da haƙƙin da yake kanmu abin da ya zama haƙƙin da yake kanka ne to ka bayar sannan haƙƙinka kuma da aka riƙe ka roƙi Allah haƙƙinka da aka riƙe ba a baka ba wa tasaluna Allah allazi lakum ku roƙi Allah haƙƙinku da aka riƙe ba kai ta zage zage ba kai ta miye duwana abin da kake ba zai amfani komai ba haƙƙin naka da aka rike in ka roƙi Allah sai Allah ya fitar maka da shi ta inda baka tsammani amma an rike haƙƙin ka baka roƙi Allah ba sai kana zagi kana munanan maganganu wannan zage zage da munanan maganganu shi zai sa haƙƙin naka ya fito ba zai fito ba malamai suka ce da mun gane karatun nan da kyau cewar ka ba da haƙƙin da yake kanka wanda Allah ya dora maka haƙƙin ka kuma da aka rike ka roƙi Allah to da an huta ba ruwanka da sun cinye sun handame sun mamaye su je su ta yi kai dai ka roƙi Allah ya baka naka sannan haƙƙin da ya ɗoro akan ka kuma ka yi ƙoƙarin isar da shi to da an zama haka to da an huta a bukari da muslim su suka rawaito wannan hadisi abinda makaranta daidai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم